تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكم ونن يني نرى نرى لتنين نرى نرى لتنين وتر رمضان ينا رقانا أكو هجرة ألف دريه دا أربعين دشيدة هجرية وما يومنا أكو غوتن uku shekara ta 2025 miladiya wannan shine zamanmu na uku a majalis na tafsiri na wannan shekara a wannan farfajiya ta sabana bank da ke cikin birnin sokoto a arewa maso yammacin najeriya idan ba manta ba a majalisin baya mun ɗauko a cikin suratul kafi aya ta 32 wata darasi ne da allah yake koya mana game da halin mutane guda biyu ɗaya Allah ya bashi arziki da wadata sai ya dinga kuri da takama da kafafa da arzikinsa kuma ya kafirce wa ubangiji za mu ji ƙarshensa ɗayan kuma ya zama yana da ƙarancin abin hannu amma kuma da ƙarshe bai yi nadama ba to a karatunmu mun kai har izuwa inda shi mutum na farko ya fara faɗan maganganu ga ɗan uwansa ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ya shiga cikin gonan nan tasa alhali yana mai zaluntar kansa gonakin guda biyu ne amma an ambaci daya saboda ba zai yi a lokaci daya shiga gonaki biyu ba da abinda Allah ya ware maka na gonaki to dole sai ka shiga wannan kafin ka shiga wannan sauraka aya a babi na kyautata zance da magana sai aka ce wada kala jannatan wa huwa zalimun li nafsihi alhalin kasancewa sai yana mai zaluntar kansa ko dai ya zama zaluntar kansa ta hanyar an roƙe shi ya bayar da abin da zai iya bayarwa ya ki bayarwa da haka ya cuci kansa ya rasa lada a wajen Allah ko kuma ya zama saboda shirka da kangarewa ubangiji da wanda za a bada labari a gaba sai zama ya zalunci kansa domin dama asalin zalunci shine sanya abu a inda ba nan ne bigiransa ba kuma mafi girman sanya abu a babigiransa ba shine kafirci da shirka kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yana ba da labarin lukman ya bunayya la tushrik billah وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Allah madaukakin sarki ke cewa inna shirka la zulmun azim hakika shirka ita ce babban zalunci kaga anan an sifanta an sifanta shirka da da zaluncin da ya kowanne girma saboda kaga anan shi ma saboda yayi shirka Allah madaukakin sarki sai ya kwatanta abin da yayi da zalunci wa huwa zalimun li nafsi ya zalunci kansa haka zalika kafirci ma tsawon kafirci na butulci ko kuma kafirci na kekashewa da sauya tafarkin ubangiji shi ma ana kiransa da suna zalunci kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya alladina amanu an fi kumin ma razaqana
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة na'am والكافرون هم الظالمون kada an ce wal kafiruna humuz zalimuna ai kafirai su ne a ainihin hakikanin azzalimi da haka wa huwa zalimun li nafsihi ai li- li kufri saboda kafirce wanda yayi da butulcewa ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala kufrani ni'matillahi wa adami a taqabbulaha bishukr bai karɓi wannan ni'imar da godiya ba da aka wani abubuwan guda biyu duka dalili yana nuna su wancan dalili na nassi karara wannan kuma dalili na yanayi So, idan ya zama mun tabbatar da abin da aka faɗa na cewa wayannan mutanen ɗayan ya zo yaro ɗayan ne akan abin da zai iya bashi kuma bai bashi ba kuma mun kawo dalilai da suke nuna cewa wanda ya haka kansa yi wa alama a zunnu an tabi da haziki abada To, wannan ƙala shi mai gona sai ya ce ya kamata ka ka- ka- ka halarto a zuciyarka cewa wannan cewar ba haka nan kawai ya faɗa ba sai bayan ya kewaya da shi wannan aboki nasa duba ka ga nan kalli can nan ma ina yin kaza nan ma ina yin kiwon dabbobi nan ma ana yin kaji suna yin kwai nan kuma ina yin noman kaza duk ya gama nuna masa wataƙila kuma a nan sai ya ja hankalinsa akan ya kamata ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maka saboda kaga dukiyar nan ba dawwama take ba kana nan zaka ga ta kare sai ce ma abunnu an tabi da hadhihi abada ni ba na jin wannan dukiyar za ta kare gaba ɗaya har abada ba zai yiwu ba ta shi kenan me yasa ka gaba haka saboda ga wani ya yi kuɗin har ya mutu da kuɗin ga wani ya yi kuɗin har ya mutu da kuɗin ga wani ya yi kuɗin har ya mutu da kuɗin sannan ku ce dukiya za ta ƙare ku kun fiye jawo mutane sai ce ta shi kenan idan ba ta ƙare ɗin ba ta raka ka har kabarinka to za a tashi alkiyama in aka tashi alkiyama abin da kai da kuɗin shi zai amfani ka ina alkhairi in kuma baka yi abin alkhairi ba kenan sai ce to yawa ma abin da za a taɓa ima to ai ni ba ma na jin alkiyaman ma za ta tsaya wala in rujittu ila rabbi to ka kaddara ma ta tsaya din idan aka komar da ni zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba nayi rantsuwa akan sai na samu mafi alkhairi daga wannan dukiyar da na rasa ma'ana Allah madaukakin sarki zai bani dukiyar da tafi dukiyar da na rasa a nan duniya mecece dukiyar tasa su ne waɗannan gonakin guda biyu shi yasa nafi'u da ibn kafir da ibn amir ashani suke karanta la ajidanna khairan minhuma muqalaba lallai zan samu khairan minhuma wato abin da ya fi waɗannan gonakin nawa guda biyu da na rasa munqalaban a matsayin abin da yake makoma don haka karka ji komai karka nuna damuwarka akan halin da nake ciki don haka ni ina da tabbashin cewa ƙarshen al'amarina aqibatu amri shine ma'ana munqalaba aqibatu amri shine wujudu khairan khairan mimma faqadtu zan samu mafi alkhairin abin da na rasa to qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru to sai abokin nasa ya ba shi amsa ya gaya masa wa huwa yuhawiru a lokacin yana ba shi amsar abin da ya faɗa mun faɗi muhawara shine musayan zance kamar yadda muka baitin an tara law kana yadri mal muhawara tushtaka wala kana law alima al kalamu mukallimu wa qala lahu sahibu sai shi abokin nasa yace masa wa huwa yuhawiru yana mai masa da amsa aka farta billazi khalaqaka min turab yanzu aka kafir cewa Allah Ubangijin da ya halicce ka min turabin daga turbaya me ya kawo maganar kafirci a nan saboda ya yi inkarin tashin alkiyama wanda wannan dalili ne akan cewa barin musulunci yana yiwuwa da musa ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama wajibi kar amsa su a musulunci wanda duk ya kafirce da sallah to ya kafirce da Allah gaba daya wanda ya kafirce da zakka ya ce shi gaba ɗaya ya cire zakka daga cikin musulunci to ya kafirta ya bar musulunci saboda mai Allah madaukakin sarki ya ce ya lazina amin dukulu يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان
نعم.
إنه لكم عدو مبين kaga Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku shiga cikin addinin musulunci to ka fatan din nan ko ya zama dai a wato yana ta'allakuwa da musulunci ma'ana duk abin da yake musulunci ne karka zaɓi wani ka ce ba za ka yi wani haka aka ce musulunci ne da aƙidar da ibadar da mu'amalar duka da musulunci za da haka ba zai yi a ce kai a kujerar mulkin ka fir'auna sannan a cikin gidanka musa ba zai yi ba ba zai yi a ce a siyasar ka kai dan iska ne a masallaci kuma kai ahalus sunna ne a ba zai yi a kasuwa kai azzalimi ba ne mai cutar mutane kuma an zo masallaci da kwamiti kuma ka dinga zazza ido ce ku ne ma ai ku ne sunna ku ku- ku ne asalin addini to ya kamata har a kasuwar ka ma ka nuna cewa ku ne asalin addini udkhulu fi silmi kafa da aka kafirce wani bangare na musulunci kafirce wa ragowar musulunci haka zalika a wannan shi yasa sai na abubakar ya yaƙi waɗanda suka kiba da zarka har sai na umar yake cewa ya za ka yi ka yaƙe su bayan sun shin- sun yi kalmar shahada sai na abubakar ya ce wallahi ba zan ƙyala duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba domin allah yana haɗa su a koyaushe na rantse da Allah lau mana uni iqala da za su ki bayar da yar igiyar da ake ɗaurewa raƙumi gwiwarsa don kar ya gudu iya wannan igiyar kawai wacce balarabe yake ɗaukar ta ya sanya ta a kansa ta zama kamar farfaro in ya tashi kuma zai sakale zai ɗage wuyan kai kafar rakumi ya sakale ta da wannan igiyar to da iya ita ce kadai abin da ya zama wajibi su bayar sai suka hana suka ce ba za su bayar ba wallahi sai na yaƙe su a kan to anan shi ba wannan bawan Allah ya ce bai yarda da alkiyama ba wanda kwa duk bai yarda da alkiyama ba to ya kafirce wa Allah mu bai imani da Allah rashin yarda da alkiyama kuma shine inkarin zuwarta wabittali inkarin abubuwan da suke suna cikin lawazin na alkiyama ba mutum ya ce bai yarda da sirati ba shi babu wani sirati kamar mutum ya ce bai yarda da kwanciya a kabari ba kawai da mutum ya mutu bai yarda da alhayatul barzakhiyya ba cewa za a tashi mutum a kabarinsa a yi masa tambayoyi a azabtar da wanda bai bai yi imani da Allah ba a ni'imtar da wanda ya yi imani da Allah ce bai yarda ba to shi ma wannan kafircewa ubangiji to ya ce wa ma abin sa'ata qa'imatan ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب yanzu Allah da ya halicce ka daga ƙasa tunda ya samar da babanka Adamu daga ƙasa turab ƙasa kenan kuma da- daga ita aka aka aka aka aka sa mala'ika ya je kwaso nau'o'i na ƙasa wani nau'in mai sauki wani nau'in mai tsarki mai mai tsauri wani ja wani baki da haka da aka cakuɗa aka gina taban da aka yi annabi adam da shi shi yasa sai 'ya'yan annabi adam suka zo a yanayi iri daban-daban kamar yadda ya tabbata a hadisi da ita aka kwaba aka yi mutum mutumi na annabi adam kamar yadda yake cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ibn Malik yake cewa lokacin da Allah ya kwaba halittar annabi Adam so ya bashi ma sha Allah tsawon lokacin da Allah ya so ya bashi sai shaydan ya zo da ya zo sai ya ga akwai baki akwai dubura a cikin sa falamma ra'ahu ajwafa alima annahu khalqul la yatamala da ya ga annabi Adam yana da ciki yana da baki yana da farji sai ya ce to wannan za a iya rijaya sa ba zai mallaki kansa kaga an kwaba halittar annabi adam daga yimfu ƙasa ce samfurin yimfu ta kenan sa'annan kuma aka gina shi ginin da aka yi masa sai ya tashi kamar kasko salsal da shi wannan kaskon irin wanda idan aka idan aka aka kera tulu ko kuma tukunya ko randa da ake zuba ruwa ko talle da ake miya da ita idan aka kwankwasa yunkun za ka ji yana ƙara to shi ne salsal yana da ƙara haka to haka aka gina annabi adam da shi sannan allah sai ya busa masa rai to duk wani wanda aka samar a cikin bil'adama to an samar da shi ne daga adamu da hawa da haka za a iya komawa zuwa ga asalinka a ce an halarce ka daga ƙasa sun mamin nutsufatin to kafin ba a je nan shi maniyin da ake samar da kai da shi ai yana faruwa ne sakamakon abincin da su iyayen naka suka ci shi kuma abincin ana samo shi ne daga ƙasa har yanzu ne halittarka ta sake koma zuwa ga ƙasa sun mamin nutfatin sannan da muka tashi sanya sunna da ƙa'ida ta samar da ku sai muka samar da ku ta hanyar ɗugon mani wanda wannan ɗugon mani ba zai ka iya ganin guda ɗaya ba sai dai ka ga miliyoyinsa wadda wannan miliyoyin kowanne ɗaya yana da rayuwa wanda allah maɗaukacin sarki yake ƙaddarawa mahaifi namiji ya kawo nasa gudunmawa idan ya shigar da shi a cikin mace to wannan ɗugon runguna ne da yake mani yana kwashin mani alhayawanatul manoniya su kuma za su dinga yin safara haske sun je inda a nan shi kuma na macen yake domin na macen zuwa ake a tarar da shi idan aka tarar da shi za su dinga dukansa suna dawowa su dinga dukansa suna dawa saboda shi na macen a zaɗe kamar samfurin kuri haka na mace ne wa'annan a wannan tafiyar da za su yi zuwa sirri inda na mace ne kwai kwayan mace ne kusan gaba ɗayan su suna halka waɗanda suke yi saura ba su da yawa da suka yi saura wa'annan da suka yi saura wanda ɗaruruwa ne ko kuma ƙwayoyi ne kama ce 600 ko wani abu mai kama da haka cikin abin da masana suka faɗa sai su ta kokarin musabakar dukan shi wannan kwallon mace har zuwa lokacin da za a samu guda ɗaya shi lokacin da guda ɗaya shige to raguwa gaba ɗaya sai su haƙura su kuma sai mace ta fitar da su ta fitar da su ta inda mace suke fitar da abin da ba zai mata amfani ba raguwa wannan na namijin da na macen idan suka haɗu gaba ɗaya su ne nutfa da su kuma a nan ba a nan ne ake girka tukunyar halittar ba daga nan sai su yi tafiya zuwa ga ta tashar mahaifa a natun rahim abin da kira fallopian tube tafiyar da za ta kai kamar santimita biyar cikin abin da aka ambata to a wannan tafiyar allah yana sane da takun da suke yi wanda in allah ya ga dama tun daga nan sai ya kaddara temperature da za ta fi karfin sinadarin halittar su sai su mutu amma Allah yana sane sai ya basu har sai sun ji inda a nan ne za a fara samun marhala ta ciki to daga nan zai yi saura a matsayin sa na nufa a tsawon kwana arba'in kamar da hadisa Allah ya masu ya faɗa daga nan sai ya zama alaka zai ya zama gudan jini kenan abinda bature yake cewa clot to daga nan kuma sai ya zama mudura to a wannan marhalar tasa ta alaka da mudga yana turewa yana dunkulewa yana canza yanayi ya zama fatun amshat daga nan zai zama wani abu mai kama da mold dairy kamar morula ya zama blastula sannan ya zama embryo daga nan bayan ya karkasu biyu ya koma hudu ya koma takwas ya koma sha shida ya koma talatin da biyu ya koma sittin da hudu a haka a haka a haka sai ya zama adadi masu yawa to daga nan sai a fitar da cells da kwayoyin halitta wannan kwayoyin halittun su ne suke haɗuwa na kunne su bangaren kunne na ido su bangaren ido na baki ya bangaren baki duk sai a samar da komai na halittar to khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula tazarar da take tsakanin turab da nutfa tazara ce mai tsaho mai tsayi daga nutsufa zuwa sawaka rajula tazara ce mai tsayi akwai ilmai masu yawa waɗanda aka ware ake nazari wajen sawaka sannan Allah ya daidaita ka rajulan ka fito zartan namiji kalmar rajul fi muqabili almar'a sai ya zama namijin almar'a ne amma kuma ana cewa rajulun ana nufin kamilin mutum ko da mace ce kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul jin wa innahu huwa annahu kana rijalan وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Allah ya ce yadda lamarin yake akwai rijalun min al-insi akwai wata tawagar manya cikin mutane baligai masu hankali shi za ka ce rijal a cikin su hadda mata ya'uduna suna neman kariya bi rijalin min al-jinni da waɗansu tawagar manya cikin aljanna sai ya zama namiji ko mace idan za su wuce daji ko jeji ko za su wuce wani waje da yake akwai ban tsoro a ciki sai su ce muna neman tsarin shugaban wannan guri akan ya tsare mu daga fitina da sharrin na ƙasa da shi to wannan ko mace ce ta faɗa ko namiji ne shirka ne to wannan an ce rijalun min al-insi ko mace aka ce rijalun min al-jinn ba wai da al-jinn kulluhum rijal to da haka nan sun masawwa ka rajulan sanan Allah madaukakin sarki ya daidaita ka a ranar sai ka sha fito mutum to wanda ya maka haka taswiyar ɗan adam kaɗai ta isa ta sa mutum ya sallama wa ubangiji su ba wata saboda sanda allah yake gina ɗan adam ba abin da yake nemowa daga wani waje ba wasu spire parts wasu abubuwa wanda sai an ɗauko su sannan a ɗaura a haɗa a sayin ɗan adam wa kokari ne ko jarin kuɗi ne kuma da Allah ya tashi dan sauƙaƙe mana al'amura sai ya zama duk inda kake mafi yawancin mutanen da suke rayuwa a wannan wajen mafi yawa yanzu mafi yawan 'yan Najeriya ba mafi yawan 'yan Najeriya dogonsu dogayensu tsayinsu yana kusan daidai da juna gajerunsu tsayinsu yana daidai da juna sannan duk da muke baƙaƙe ɗin amma sai ka ga bakin wannan ya ɗan sha babban da na wannan to a haka ɗin wannan da bakin sa ya sha babban da wannan wannan akwai ire-iren sa wa'annan ma akwai ire wannan ma akwai ire-iren sa yanzu idan ka ɗau bakin Najeriya ka ɗau bakin Senegal sai ka ga suna da ɗan bambancin yanayin launin fata kuma in ka ɗauke su ka ɗauki bakin kudancin Sudan sai ka ga shi kuma nasa bakin gaba da za ka mutumin da da ka gan shi ɗibansa in ka ga yanayin tsayinsa da ginuwarsa za ka ce wannan asalinsa ba ɗan nan asar ba ne wataƙila sai ka ga akwai wata al'umma da take makwabtaka da mu wanda su ne suke yin tsayi irin wani yanzu idan ka duba gajajjerun thailand da na indonesia da na china za ka ga ba irin gajajjerun ba ne sai dai fa kuma shi kuma shi kuma wadanci za a ce ko kuma kasancewa wada shi kuma wata larura ce ta daban allah maɗaukacin sarki ya yi mu a bisa tsarin da haka halittar mu take bukata za ta ɗauka ya yi maza da kamala ya musu gini mata ma ya keɓance su da irin tasu halittar wacce ta dace da larurar mace wanda da a ce namiji ne aka yi masa irin wasu nau'o'i na halittun mace da wata namiji ba zai iya fitowa cikin jama'a shi yasa idan aka samu a irin abin da suke cewa ambiguous genitality kamar mutum ya zama hermaphrodite mata maza ko kuma kamar da hausa za mu iya cewa ya zama mata maza ko ya zama mai wata waɗansu nau'o'i irin na mata wanda ba na maza ba sai ka ga yana ta'azzara a shi wasu mutane to amma wani kaga larura Allah ya yi mana tasiriya ya kuma a inda ya dace ya yi mana gaba kirji kenan muke cewa a inda ya dace kuma ya yi mana wuya a inda ya dace ya yi mana kai a inda ya dace ya yi mana kafafuwa da hannaye a inda ya dace ya yi mana baya da abin da yake rike da baya ya nau'anta substances abubuwan da suke cikin jikinmu ya yi nama ya yi kashi ya yi jijiya ya yi ɓargo ya yi jini ya yi ruwa duka a cikin ɗan adam sauwa ka rajulan sanda Allah ya tashi yin haka bai nemi taimakon kowa ba kai da kanka ma bai ma baka zaɓi ba sai ya yi ka a irin tsarin da kake bukata kuma da ya gama gina ka ya gama tsara ka ya kuma ya kawo ka duniya to sai ya kuma ɗauki ɗawainiyar ci gaba da raya tun a lokacin da garkuwar jikinka ma ba ta kai karfin da za ta iya faɗa da cututtukan da za su iya satar hanya su shigo ba ta hanyar nonon kuwa ko ta hanyar iskar da kake shaƙa sai zama shi da kansa Allah yake baka tsaro immunity din naka daga Allah ya kuma sa'an nan sai Allah ya ƙara wa mahaifiyarka wani ilimi na daban wanda da ba ta da shi shine ilimin kula da jariri wanda ko uba ba shi da shi yawanci za ka gane ba magana kai ba amma in kai kuka tana gane cewa kukan ciwon ciki ne ko kukan yunwa ne ko kuma kukan so a saurare ka kaga tana iya fassara dukkan wani motsi na wata ramma tana bayi tana ban lafiya ta makumullah za ta biyo kuka ita daga jin kukan Allah ya tusa mata ta gane ne kake so za ta bada umarni daga nan ta ce a yi kaza an yi kuma sai ka daina kuka wa yake maka haka to me isa za ka saki haƙƙin Allah za ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani wanda bai iya maka wannan ba kaga a kafarta lillazi khalaqaka min turabin lallai ku ɗan adam ka cika butulu shi sa Allah madaukakin sarki da kansa yayi magana irin magana ta mamaki da al'adar yace ya ayyuhal insanu ma gharra ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Allah ce ya kai ɗan adam me ya ruɗe ka ne game da ubangijinka a ganinka bai cancanci kai masa abin da ya ce kai masa ba alkarim wanda yake mai karanci cikin karancinsa Allah ne ya shi ya samar da kai bayan da baka baka fasawwaka ya kera ka da ya tashi kirar ka ba a taɓa yin kuskure a wajen kirar mutum an yi idanuwansa a ƙiya ba ko kun taɓa ganin wani ɗan adam idanuwansa a ƙiya shi an manta da aka tashi wajen finishin sai ba a yi daidai ba ko kuma a ce wani an yi gaggawa aka halicce shi ba a tsaga man baki ba ba a yin haka duk wani disorder da kaga an samu to along the way aka samu disorder din amma ba wai halitta Allah ce haka ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari sahihul muslim hadisin abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kama tuntuju albahimatu bahimatan jam'a hal tuhissu fiha min jad'a kamar ko dabba ce ita ma a hada ake yin halittarta ba ka samu wata ta zo da kunnanta a yanke sai dai a wurin haihuwa ne aka samu wata disorder amma Allah ya halitta adam a cike fa'adalaka ko fa'adalaka a wata kira'a Allah ya daidaita ka ya zama bai yi kafaɗarka ta dama ta fi tsayi fiye da kafaɗarka ta hauni ba sai zama da damanka da hagunka ka samu will balancing ba ka tafiya a cakile akwai will balance akwai alamin akwai alignment komai daidai kake da shi ne ke cewa a tafarta lillazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaraka rajulan la ilaha ni da nake maka magana nan ai lakin ana wallahu Allah da ka kafircewa ni shine Allah ubangiji wala ushriku bi rabbi ahada bazan taɓa yin shirka in haɗa bautar ubangiji na da wani ba walaula idda halta jannata da kai ma ina ma dai sanda ka shiga cikin gonan nan taka dama da ka kai ni gonar muka shiga na ganta ka ganta da ka tsinci kanka a cikin wannan gonar ba wannan tinkahon kai kake cewa ma abun da an tabi da hadihi abadan wa ma abun da sa'a ta qa'imatan ba dama ba haka kai ba ina ma dai kulta cewa kai ma sha Allah la quwwata illa billah da ma wannan addu'a ka karanta in tarani dan kana gani na ana aqalla minka malan wa waladan ni na fika karancin dukiya na fika karancin ƴaƴa shi yasa har a gabana baka ji kunya ta kake faɗan wannan abu ba to ganin nawa da kake yi a haka ai Allah ne baka fa asa rabbi an yuti ni khairan min jannatika ni ma ya kusata ina fata kuma ubangiji ya bani arziki wanda ya fi alkhairi fiye da gonakin nan naka ko gonan nan taka idan ya bani ni kuma zaka ga yadda ake gode wa Allah zan gode wa Allah dan ka gani ka ga ba tun kawo ake yi da dukiya an samu ba godiya ake wa Allah ويرسل عليها ويرسل عليها خسرانا ويرسل عليها خسرانا sannan kuma Allah ya kusata ya tura wata jarrabawa da ake sa rai ai allati tuhsab khusbana jarrabawar da ake sa rai ake zato an kira ta da suna khusbana ne li'annaha tuhsab saboda ana zatanta ana zaton za ta zo kuma za ta faru wannan jaraba a lokacin tsawa ko ta zama gobara ko ta zama girgizar kasa duk wani abu da zai iya samun gonar to ya kusata Allah ya tura wa wannan gonar shi wannan abu wa yusila alaiha qusbanan min as-sama'i wannan qusbanan din zai faru daga sama ne to kaga idan tsawa ce ta daga sama take zuwa idan gobara ce zai zama daga sama Allah zai aiko da ita in girgizar kasa ce to sababin nata shi ma zai faru daga sama ne sai kuma kasar ta girgiza amma da gani dai ba girgizar kasa ba ce ba saboda abin da aka faɗa a gaba kuma watakila akwai abin da ke nuna ba wuta ba ce sai ke cewa kwatus biha sa'idan sai kuma wurin naka ya zama kasa zalakan wacce take ke kasashiya wacce babu wato babu hakukuwa a cikinta ma'ana babu ciyawa babu tushiya babu bishiya ko ice duk gaba ɗaya haka za ta yi shine zalafa kamar ma mutum ya iya yin sufa ya zame a cikinta to kaga idan girgizar ƙasa ce ƙasar ba za ta zama haka ba saboda idan aka yi girgizar ƙasa ƙasa ba ta zama sa'idar zalafa haka zalika idan ta ce ta ƙone ma wajen to zai zama sa'idar zalafa ba aw yusbiha ma'uha ghawran ko kuma ruwan da kake takama da shi kake kuri da shi sai ya waye gari ba daya ya kai ghawran ay gha'iran ba bi itlaqi al-masdar wa iradatu imma ism al-fa'il aw ism al-maf'ul wa min hadithin hadithun Bukhari Muslim na umuna Aisha Allah ya kare da gare ta tace Annabi sallallahu alaihi yana cewa من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل haka kaga nan an faɗi an faɗi masdarun da ma'ana ismu maf'ul kuma ana faɗan masdar da ma'ana ismu fa'il kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hud tu'lamu innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih innahu 'amalun ghayru salih lalle shi annaka ay 'amilun ghayru salih yana aikata aikin da ba daidai ba amma sai aka ce amalun ghairu salih aka akan ce hadithun ana nufin ai sahibu hadisin kenan ko samautu ilaiha ba'da ma nama ahluha sumu wa hababil ma'i halan ala hali فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي حلفت لها بالله حلفة, حلفة فاجر لنام وما إن من حديث ولا صالح جبر إيكو ya ce halaftu biha billahi halfata fajirin na dinga mata rantsuwa da Allah irin rantsuwar ‘yan iskan da ba ruwansu da ƙarya a cikin rantsuwa amma sun yi ba kafara ba su yana cewa da na mutanen da kike tsoro sun yi bacci wa ma in min hadithin ai ba wani sahibu hadithin ai muhaddithu wala sani ko wanda ke jin Allah ya ce wa yusila alaiha usbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalqan aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaban kaga idan haka ta faru falan tastati'a lahu talaba to kuma ba za ka iya nemo ruwan ba sai ka zo kai ta nema ka rasa domin Allah madaukakin sarki ya saukar da ikonsa akan ita wannan gona ai lam tastati a talaban lil ma'i aw hilatan li raddihi ba za ka samu wata dabara ta dawo da ruwan ba ya tafi kenan to wannan shine wa'azin da ya masa amma ko bai yi wa'azin ba a cikin wa'azin akwai kwaɗaitar da shi zuwa ga zikirin da ya kamata ya yi wanda zai tabbatar masa da ni'ima shine ma sha Allah la quwwata illa billah lafazin ma sha Allah la quwwata illa billah Imam al-Qurtubi Allah ya jikansa da rahama yace abinda ake nufi shine wannan gonar abinda Allah ya so ne ba abinda ni na so ba sai zama ma ai hazihil jannatu sai zama ma dinnan waqi'atun mawqi'al muftada ai hadihi aljannatu wannan gonar ma sha Allah abinda Allah ya so la quwwata ba wani karfi da zai iya saka ka mallaki irin wannan gonar illa billahi sai dai fa ka hada da Allah ka nema a wani to abin da ya kamata ka ce a zamakshari a cikin alkashaf yake cewa ita wannan magana a nasu sosai zai yi abin da take nufi shine ma sha Allah ai allabi sha Allahu abin da Allah ya so sai zama ma ce mausuliya bi mahalli arraf gaba ɗaya jumlar fi mahallin rafi muftada al'ayyadi shi wannan shigo jumla wacce take asilatu wa ma da alaiha في التأويل شيء مبتدا أي الذي شاء الله أبند الله مدعوكتين سركي يسو ina kabar sai malamai suka ce shi zama shari sai taye ai al'amurin ladhi sha Allahu huwa ladhi ya shine yake kasancewa huwa ladhi yastaqirru shine yake tabbata ba wai abin da na raya a zuciyata ba don haka wannan kasuwanci ne nake yin sa Allah ya kaddara na samu arziki a cikinsa kuma a tarihi da yau da gobe sun nuna cewa duk wanda ya samu arziki a irin wannan kasuwancin arzikin yana dorewa don haka nima ina sa rai to amma abin da nake sa rai nake hangowa da kuma binciken da aka yi min ba shine yake tabbata ba abin da Allah yake so shine yake tabbata wasu akwai abin da ya kira feasibility study shi ne dirasatul jadwa duk abin da za ka yi ko na kasuwanci sai an yi maka bincike ko ka yi bincike a kan wannan idan aka yi wannan investment din me za a samu wani irin asara ake tunanin za ta faru yaya yanayin kawo kayan ya yanayin siyar da su ya yanayin risk ya za a yi managing din risk duka idan ka tattara za ka samu natija wannan natijar da ka samu da ilimin da kake da shi ba shi ne zai sa ci gaban ba sai abin da Allah ya so ne zai tabbata shi ne ma'anar masha Allah lokacin da za ka faɗa ka dinga kaddarawa a zuciyarka ga abin da kake faɗa ko kuma in ji zaman shari'a ce wataƙila ya zama ma ɗinnan sharɗiya ce masha Allah kana abin da Allah ya so shi yake faruwa ya tabbata ya kasance wa malam ya sha'alam ya wanda kuma duk Allah da so ba zai kasance da haka da kake cewa ma azunu an tabi da hadihi abada kuma da kake cewa wala irudtu ila rabbil ajidan la khairan min hadin kuma muqalaba wannan abin da kai kaso ne amma ba shine zai faru abin da Allah ya so ne zai faru da kace ma azunu an tabi da hadihi abada bari ka gani akan idan ka ma gona ta kare in so sai mu ga ta ma abun an fahimta ma azunu an tabi da hadihi abada to ita wannan ma sha Allah la quwwata illa billah ai la quwwata ala shay'in illa bi ilatillah ba ni da karfin yin wani abu sai Allah ya taimake ni Allah ka taimake ni kawai abin da kake cewa ke wa min zalika daga cikin abubuwan da sai Allah ya taimake ni kuma sai da ya taimake ni shine insha'ul jannatayn wa'annan gonakin guda biyu ai sai da Allah ya taimake ni suka faru mutum nawa ne kafinni suka fara harkar gona amma ba su samun da gona irin wannan ba akwai mutumin da 'ya'yansa sun mallaki biliyoyin kuɗi suka zaunar da shi a gida suka ce ka daina na wuri da abin da bukata na rayuwa har aure kana bukata za mu kare maka kuma suka kare da aure kuma yara ne da dukkan su suka shekara talatin ba wannan na baku labarin da na sani ne suke ban labari suka ce mahaifinsu ya ce tun da yake a rayuwarsa yake neman kuɗi amma bai taɓa ajiye miliyan goma a rayuwarsa da 'ya'yan da ya ba a cikinsa kuma sun zo sun tara miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ma gaba ɗaya ya zama a rayuwarsa baya iya komai sai dai ya ci ya sha ya tafi hajji ya tafi umara ya ce a ba wannan kaza a ba wancan kaza duk abu na rayuwa an tanadar masa ashe kenan ba kokari ne ya sa ba sa kokari ba kokarin da shi ya haife su gaba daya kila ma sun gado kokarin sa amma kuma sai Allah ya ba su shi kuma bai ba shi ba mun gani a siyasa da yawa za ka ga mutum yana da ubangida a siyasa ubangidan ya buɗa wa yaron nasa yaron nasa kuma ya kai kururuwar da ubangidan ma yana so ya gan shi sai ya nemi izini ba kuma lallai ya samu ba wannan yana faruwa a koyaushe don haka duk abin da kake so ko roƙi mai shi ne shi ne Allah la quwwata illa billah wannan zikirin ma sha Allah la quwwata illa billah yana ɗaya daga cikin zikirai na tabbatar da ni'imar Allah madaukakin sarki a kan al-imam Abu Ya'la al-Musili ya rawaito a cikin musnad da ibn Mardoya a cikin at-tafsir da imam al-Baihaqi a cikin shu'ab al-iman الإمام الطبراني أتكين المعجم الصغير والمعجم الأوسط بسند فيه ضعف أتكين بسند سأخوي عبد الملك ابن زرارة فيكم ضعيفي أما أنا الحديث امتنع لإنجلش daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki bai taɓa yin ni'ima ga bawansa ba ta hanyar bashi iyalai da dukiya ko kuma ‘ya'ya kuma sai ya ce ma sha Allah la wata illa billah duk wani mutum da Allah ya masa ni'ima ta ‘ya'ya ko ta mata ko ta dukiya in ya tuna ya ce ma sha Allah la wata illa billah to wannan mutumin ba zai yi wufa ya rafi ya afatan ya ga abin da zai bakanta masa rai a cikin wannan dukiyar tasa ko iyalinsa dunal maut sai dai fa mutuwa ita kuma dole ce saboda haka duk sanda ka ga wani abu na ni'ima da Allah ya baka ce masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah a Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo daga Ashab ibn Abdul Aziz al-Misri yake cewa Hafs ibn Maisarata yake gaya min cewa da ya je gidan Wahab ibn Munabbih Wahab ibn Munabbih al-Yamani tabi'i ne mukhadara a tabi'in ne an haife shi a ƙarshen halifancin sai na Uthman shekara 34 ya rasu shekara ta 114 yake cewa da ya je gidan Wahab ibn Munabbi sai ga a kofar gidan an rubuta ma sha Allahu la quwwata illa billah haka Imam Malik yana ganin cewa babu laifi ji Malik ibn Anas Allah ya ji kansa da rahama wannan inji wannan inji ashab ibn abdul aziz al-misri dalibin malik wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu yake cewa malik yake cewa yambari li kulli man dakhala manzilahu an ya kula hada ya kamata duk wanda ya shiga gidansa in za in ka shiga gidanka kaga irin baiwa da Allah ya maka a cikin gidanka ce masha Allah la quwwata illa billah to shi ibn wahab dalibin imam malik shine ke cewa ya gani a kofar gidan wahab ibn munabbi al'ambawi al'yamani an rubuta masha Allah la quwwata illa billah Sheikh Muhammad ibn Salih al-Husaymin Allah ya kansa da rama a cikin fatawa nurun ala dar yake cewa fa idza ra'a al-insanu ma yujib insanu ma yujib haka zalika idan mutum ya ga abin da ya burge shi sawa'un abokinka ne ya sa tufafi masu kyau ko kaga 'ya'yansa kyawawa ko kaga wata mace kyakkyawa a cikin dangi ko a hanya ko kuma kaga wani mutum Allah ya hore masa wata ni'ima ko abin hawa ko tufafi ko kuma kaga wani mai kwakwalwa ya zuba wani karatu ko wani abu da ya fuske kai ƙayatar da kai to abin da ya kamata ka yi a wannan lokacin shi wa khafa min hasadil aini kuma sai mutum ya ji tsoron kar ya je kyashi ko kuma kambun baka ya fada cikin wannan ganin da ya yi to ya hanzarta ya ce masha Allah tabarakallah to in Allah ya da idan ya faɗi haka ala yusaban mashhurun bi'ain dan kar wanda ka kalla din aje kan maka ya fada masa wa kadhalika idza ra'a al-insanu ma yajibu fi ma haka zalika idan mutum ya ga abin da ya burge shi a cikin dukiyarsa falyaqul to abin da ya kamata mutum ya ce masha Allah la quwwata illa billah bi alla ya'jaba bi nafsihi saboda kar ya je ya burge kansa wata zuhuri nafsu kuma kada zuciyarsa ta sa shi ya huce gona da iri ya dinga jin kafafa game da wannan dukiyar da ta burge shi fa idza qala ma sha Allahu la quwwata illa billah faqad wakala al-amra ila ahli da zarar ka faɗa ka toka jingina wa ubangiji wanda shine dama ya dace da al'amarin tabaraka wa ta'ala kuma wannan gaskiya ne masha Allah da tabaraka da la haula wa la quwwata illa billah gaskiya suna taimakawa kwarai da gaske wajen tsare a faduwar kaddara ta karbun baka shi karbun baka wani abu ne na ajizantaka ta dan adam ba wasu mutane ne aka ware su aka ce ban da wani da wani in dai kai dan adam ne to zai yiwu akwai sinadarin kambun baka tare da ka zuba wa ido ya haɗu da zuciyarka ta kyautata abun ko ta munana abun to wannan kaddarar ta ubangiji zai yi ba ce dole ba ne amma zai yi ta iya tashi ta fada wa wannan abun sai kuma ya samu matsala idan ya zama sahabban maza Allah sama a cikin su an same wannan kuma ba maita ba ce akwai maita a Hausa ita wannan wani abu ne na al'ada wanda manya-manyan manata kamar Profesa Bunza Allah ya kara masa lafiya suna da nazarce-nazarce masu kyau akan abin da ya shafi maita wani abu ne wanda yake kama da tsari da sadabaru da wani abu na al'ada amma wannan wanda shari'a take magana in ka ce masa maita to sai dai in ka yi aran kalma don a gane saboda ko da ba maita ka ce ba zai gane ba amma irin wannan na mayu da ake cewa suna yin kaza na mayu za ga yawanci ai kamar ana mamai da mutum iya zama mayan akwai kuma abin da canfi ne na mutane ba gaskiya ba ne wanda kuma yake gaskiyar za ka ga da yawa akwai nau'i na sihiri da kulumboto a cikin har wata kankara ake fito da ita amma ba wani dan adam da za a ce wai yana ganin kurwa kuma mece ce kurwa wai yana ganin kurwan wani zai iya kama wani kashe shi zai iya kuma tashin wani to ya zama Allah ke amma akwai tsatsabe-tsatsabe wanda sun shallake hankalin mutum sai wanda ya san abin ya iya shi yake iya bayani a kai wannan tabbas duk wanda yake rayuwa a ƙasar yankin ba wai haba haushe ba kawai a ƙasar hausa na ce ƙasar hausa an sani su ma can kudancin najeriya suna da irin nasu kowace al'umma ma tana da irin nata da irin yadda take tamba abubuwarta to shi wannan kaga abu da zarar ka gan shi ka ce masha Allah tabaraka Allah ko ka ce masha Allah la quwwata illa billah insha Allah wannan zai zama kan dagarki ne da kuma rigakafi na kada wata jarabawa ta afka wannan abu hadisi ya tabbata a cikin sunan Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad da al-Muwatta ta Imam Malik al-Imam Ibn Sunni ya rawaito a cikin Amal al-Yawm wal Layla al-Hakim a cikin al-Mustadrak bi sanadin sahih hadisin da Sheikh Al-Albani Allah ya tsara rahma ya inganta shi daga Abu Umamata ibn Sahal ibn Hunayf Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana Amir ibn Rabi'a ya huce sai ga Sahal ibn Hunayf yana wanka to kusan tun da da inda za a shiga ayi wanka ba wai rufan ban daki ba ba bayi ne da farfe ba makewayi ne kawai da mutum zai kewaya to shi Sahal ibn Hunayf kyakkyawa ne masha Allah to yanayin fatarsa tana da kyau to a iya zamansa da Amir ibn Rabi'a bai taɓa ganin fatar jikinsa ba tunda namiji ne shi ma namiji ne wataƙila yana kiyaye mayafinsa baya bari ya bari to amma ya shiga makewayi zai watsa ruwa sai ya cire kayansa to wataƙila abin da ya kare shi a makewayin ya kare iya kogonsa ne zuwa ƙasa in ya tashi za a iya hango bayansa to shi sahal ibn hunayf sai ya hango bayansa sai da ya hango sai ta yi ma ra'aitu kal yau wala jilda muhabba ni kan tunda nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar fata yadda ka san amarya da aka mata gyaran jiki ba irin irin to wannan kalma da ya faɗa sai kaddara ta faɗa ana nan kawai sai shi sahal ibn Malik ya faɗi sai ya suma idanuwansa ya kakkafe to kuma an ji san da shi Amir ibn Rabi'a Allah ya ƙara da a gare shi ya wannan kalma aiko sai aka garzaya aka tafi wajen manzo Allah aka ce ya rasulullah adrik sahalan sari'a ai maza maza a kawo tanyu ga sahal gashi nan sari'an a mace ya faɗi kuma za su kullum yana tashi akan bukatun sahabbansa ba wani zancen a jinkirta take maza Allah ya taho aka ma aka ko masa baya za su ma ya jujjuya ya jujjuya ya jujjuya sai ke cewa wa kuke tuhuma cewa last engagement ɗinsa da shi Allah yana neman security report ke wane ne kuke ganin kaga ko yanzu ko kisa aka samu ai yanzu dan a fara investigation tukuna ai ana so a ji ƙarshen haɗuwa da wani waye ƙarshen waya da shi waye da sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa a man tattahimu na biyu wa kuke jin shine ƙarshen haɗuwarsa da shi kuke zargin sa a zai ka ce Amir ibn Rabi'a mu dai Amir ibn Rabi'a ne ya wuce ya faɗi haka ai kwanan take maza Allah yake cewa alama yaqtulu ahadukum akahu ne isa ɗaya ku zai sanadiyar mutuwar uwansa ma'ana kamar amir yana wajen ke sai ba za ce idan ɗaya daga cikin ku ya ga wani abu da ya birge shi a jikin ɗan uwansa fal yad'u lahu bil baraka to yayi masa addu'ar Allah ya sanya albarka ce masha Allah tabarakallah ko ya ce tabarakallah sannan maza Allah ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa yasa Amir ibn Rabi'a yayi alwala bayan ya yi alwalar ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa sannan kuma ya wanke inda yake ɗaune zani ko kuma inda yake ɗaura ta zuge ko lawaje abinda ake rike wando da shi aka wanko aka ɗebo ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sa aka watsawa shi sa alaihi faradi kawai sai sa alaihi tashi da shi yasa idan ɗaya daga cikin ku ya ga wani abu sai ce masha Allah tabaraka wannan addu'a da ya gaya masa yake cewa falawla in dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah fadin masha Allah la quwwata illa billah ko la hawla wa la quwwata illa billah su kadai an ka faɗa za a buɗe maka asusu a gidan aljanna a ci gaba da yi maka tari na musamman sai ka je lahira a same shi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna ko dai in nuna maka wata taska asusu na aljanna wanda idan ka rike shi za a dinga maka ajiya ta musamman to ka dinga cewa la haula wala quwwata illa billah kaga da an kara da la haula ko wala quwwata illa billah nan kuma masha Allah la quwwata illa billah al-imam ahmad ya rawaito daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake cewa da ni ya abu hurairah ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna abu hurairah ko in nuna maka wata taska ta aljanna ta hatal arshi wannan bankin da asusun a can karkashin al'arshi yake amma a nan ake maka ajiyar aljanna sai ce na ce ya rasu a nuna mun fidaka abiwo na fanshe ka da gyatuma ta da gyatuma na da gyatumi na ya rasu lalla sai maza rasu ake cewa ta kulu la wata illa illa to kaga a nassin aya kenan ko ta kulu maza la wata illa illa to abu baljin ko abu balhin ala khilafin wanda shine ya rawaito hadisin daga Abdul ibn Maimun al-Awadi shi kuma ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi Abu sai yake cewa wa asibu annahu qal yace ina kyautata zaton abin da Amr yace ya ji daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi shine fa inna Allah yaqulu da zarar ka ce la quwwata illa billah to amsar da Allah yake baka shine zai ce aslama abdi bawana ya sallama ya mika wuya wasu taslama bawana ya kubuta kuma ya mika wuya da haka sai Allah ya kare ka daga sharrin da zai iya faruwa wanda da baka faɗi wannan laku wata illa billah to shi Amr ibn Maimun al-Awadi da yaji Abu Hurairah ya ce cewa ka ce laku wata illa billah sai ce ko dai kana so ka ce la haula wala quwwata illa billah sai Abu ya ce a'a wannan tana nan a cikin suratul kahfi walau sai karanta walau la izdakalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da haka malaman azkar suka ce da faɗin la haula wala quwwata illa billah da faɗin ma sha Allahu la quwwata illa billah duk suna cikin alkalimu tsayyib wanda ya kamata mutum ya makalkale musu ya nace musu yin su kuma zai taimaka masa wajen a buɗe masa asusu a aljanna kuma idan ya ga wani abu a tattare da wani Allah zai tsara wannan ɗin daga sharrin wani abu da shi zai iya a kaddara ta faɗa masa wanda kun ba abubuwa suna faɗa ba akan mutum za su yi mota ko faɗa sai abin hawa lafiya lau da description ɗinsa da komai amma sai ka ga wata jaraba ta faɗa masa ba ka sani ba wata zai wata ne ya tanka amma bai iya ce la masha Allah la quwwata illa billah bai kai ce tabarakallah ko ka ga ya kyakkyawar yarinya masha Allah da ko ka da bi da tarbiyya da asali amma sai ka ji mijin aure ya kasa wata kila wata da suka tattara a madadin su ce masha Allah tabarakallah saboda haka sai mu dinga yawaita faɗar masha Allah la quwwata illa billah masha Allah tabarakallah domin mu samu tsayi da kariya wannan abin da yake nuna haka kenan laula idkhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa waladan fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika ya kusata ubangiji ni kuma ya bani abin da ya fi naka wannan abin da ya karasa gaya masa an ce addu'a ya masa baka kuma ta fada masa za mu ji hukuncin idan mutum ya ba daidai ba za ka iya masa bakar addu'a ko kuma za ka kyale shi ka bar shi da Allah in kuma kai masa bakar addu'ar me hukuncin ka in ta fada masa in Allah kai ba karatu mu da gobe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد a kafin rufe an ce yau uku ga watan ramadan 1446 an fara samun taimakon marayu da ake hadawa a wannan majalisi domin rabawa marayu da kuma masu karamin karfi an fara samu daga wani bawan allah wanda ya kawo kudi naira dubu ashirin da kuma turmin atamfa naira dubu shida kowane turmin atamfa guda shida da bandir na shanta guda goma sha hudu ya danka su zuwa ga kwamitin da wannan kungiya ta kafa na musamman domin kula da al'amuran marayu Allah ya saka masa da alkhairi wannan sunna da ya asasa Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya biya masa bukatun kuma Allah ya ba mu ikon taimakawa wa su da aya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma